sai dai a kashe wancan kashe yawwa a bar shi a ne canza da ya ce da yawa wannan yana kashe ne ya yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أزول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah da ya gwada mana wannan rana yau muna rana ta talata biyu ga Ramadan hijiran shugaba annabi Muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya ne da goma sha biyu ga watan uku 2020 ko miladiyar annabi isa alaihi salam muna cikin suratul mu'mini ne ko aya ta aya ta goma sha hudu to kamar yadda jiya muka karanta wani falala daga cikin watan ramadan to gashi kuma allah cikin ikonsa ma karatun bai yi hansa a gidan rediyo ba amma za mu karasa matan falalan in ya yi yau sai kuma mu shiga cikin karatu insha Allah kamar yadda ke makaranta hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hati hadisi an annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan sai kaza idan sai kaza mu'min in sha ramadan wa taqallaba min janbihi min janbi ila janbi wa zakara Allah ta'ala idan mutum yana bacci a watan ramadana idan mutum yana bacci a watan ramadana sai ya farka idan mumini yana bacci a cikin watan ramadana sai ya farka sai ya juya daga fifinsa ya farka zuwa wani fifi sai ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya farka domin da aka san suna ya tantar in ta farka daga bacci kai addu'a in za ka canza ko da ka tashi ko da ka canza shashin da take kwance ya kula maliku mala'ika ne dinga cewa ya kula malaku mala'ika ne dinga ce masa kum rahimakallah tashi Allah ya maka rahama tashi Allah ya maka rahama bai za kama ya duku da firashi idan mutum ya tashi to wurin kwanciyarsa zai dinga masa addu'a don ku jafi da wajen kwanciyar zai dinga gaya masa a wannan wata ramadana yanzu a kan wani zai dinga ce masa allahumma a'adihi fursha almarfu'a fil janna ya allah ka bashi shimfiɗu ko ka ba shi kuɗi maɗaukakiya a cikin aljanna wa idan ya fi sauƙau idan ko mutum a wata ramadana ya cire kaya ya canja to ya kula wannan tufafin da ya sa in a wata ramadana ya yi masa addu'a ya yi mace Allahumma a'ini kulal aljanna ya Allah ka bani kayan ado na aljanna ya Allah ka bashi kayan ado na aljanna wai galibinsa na alawu idan ko mutum ya sa takalminsa a watan ramadan ya kula shi ma takalmin ya zama saduwa ya rinda ce alamar da fi kadimahu ala sirati ya Allah ka tabbatar da kafan wannan bawan da akan sirati wa idan ta nawala ina'a haka kuma idan aka miƙa masa ƙwarya ko ya kuma ce kofi don ya sha ruwa yanzu kula da shi ma na kware ne na masa zuwa zai dinga ce Allahumma a'tihi at-tawabal janna ya Allah ta bashi mu da kake na aljanna wato shi shi da wannan hadisi na gwada mana cewa shi a Ramadan duk wani abu da mu yi amfani da shi abu addu'a yake masa kaga ko ba ma so mutane ya fita ba to yawa Allah ya sa su da imani dai ne kuma ta Allahumma a wai za ta tawadda idan ko mutum yayi alola a watan Ramadan ya kula ya kula kullu ma'u wannan ruwan alolan da yake masa addu'a dai ne kuma Allahumma qayyihu min al-dhunub ya Allah ka tsarkake wannan bawa daga zunubi wa aya da kurakurai duk wani kurakurai Allah da yayi da wasu zirbai Allah ta tsarkake shi ma'ana ka yace masa wa in kama idan kuma ya tashi bai ne bin Allah ta'ala ya tashi a gaban Allah wato in ya tashi a cikin ɗakinsa yana roƙon Allah a cikin wannan wata to ya kula zirbai ɗakin ma ne dinga masa addu'a irin da kuma ne ne Allah ma da wuri ladan shi kuma ɗakin ne ne ya Allah ka haskaka masa kabarin sun ya mutu wannan bawa ne mun Allah ka saka masa kabari da Allah kai ka tashi kana so roƙon kayan duniya ne shi kuma ɗakin kabarin da yake roƙa mata Allah ya haskaka masa kuma dai ce wa shi alaihi kabarin Allah ka yalwata masa kabarinsa wa yanzuru lahu ilayhi sai Allah kuma Allah zai kalle shi wa yaqulu abdi Allah ne ya ce uba ya kai bawa na منك الدعاء ومنا الإجابة إجابة الدعاء لي يا مطور غريبا يقوم أمساوا شيء ليك غريب هذا الله ليك بقى وتقدم معنى الله لي أمسا ليك تو باوانا كي تقدم الدعاء لكي kuma ko kuma bayi na duk wa'annan abubuwa da suka roƙa mana Allah ya ce kun gama ni kuma amsawa ya rage ni da Allah shi kuma Allah sai ya amsa tun da ya ba su iko wata kaddama yake ya gabata a cikin wannan littafi cewa an da sa'ilan layi lallai da roƙon Allah fi Ramadana a cikin watan Ramadana to la ya fi baya tadewa in dai ka bauta wa Allah in ka dade ba ka fito zai baka abin da yake alkhairi ko kuma da a tuntuɓe maka wani mutum ba wa an nabi sallallahu alaihi wasallam ya tare zuwa hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da falalan dai wannan wata annabi yake a naumu sa'ili ibadatu barcin mai azumi mun sha faɗan wannan anan wurin barcin mai azumi ma ibada ne barci in kana yi a wata rana da ranar ibada ke rubuta ma to ina kuma ka tashi kana ibada wannan barcin tasbihu numfashin da kuma ana rubuta wa ranar tasbihu wa du'a'uhu addu'a da kuma tajabu karɓaɓɓe ne wa zammuhu mabkul zulman da kuma abun gafartawa ne wa amsuhu muda'afun aikin da kuma ninnin da ta ake yi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta ala tabbata da shi ta ce man sama ramadana imanan duk wanda yayi azumin watan ramadana dai imanin da Allah ai tasdiqan dan gaskiya da Allah ne shi ayi wa hisaban dan kuma neman lada ai qalifin yayi dan Allah gafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da yawa Allah ne zunubi Allah ne gafarta wa qala ulama malamai suka ce al-murad ya ne ramadana abin da ake nufi da cewa wanda ya tsayuwar ramadana dan imani da Allah suka ce abin da ake nufi shine salatu tarawih shine wannan sallah da ake kira sallar asha ko shine salatu tarawih ويقال لها انا كلمه الصلاه الجامعه انا كلمه cewa sallah ne taro mutane in sallah ta jama'a in mutum ya tallace ta a cikin jama'a wanda ya kace shiru da rakatan rakawoyi ishirin ne ake yi idan mutum kullu rakatai mutum zai sallama a kowace raka'a guda biyu wa yanzu biha bima a sunnatul tarawih zai kuma niyan wato ya daure niyan sunnan wato sallar da ake kira tarawih dama ana kira sallar tarawih ne da ana zama a huta aka yi sallar raka ashirin ne in ka haɗa da kita dama ita farilla da raka hudu da kuma shafari da wuturi shi ne zaka wasu masallatai suna raka ashirin da bakwai wasu kuma su tarawih dan akwai ruwa da yazo raka goma a yi shafari da wuturi uku da kuma sallar isha shi ne ba ka raka goma sha bakwai mutane a yi kokari a tsaya da wannan ibada su ce su ta kamfiyar ya ce mu bayan da muka faɗa cewa su da daya in kai ko Allah ya maka bai ce ba ka lada dubu ɗaya da ɗari bakwai kuma da a gina maka wani bene ko a gidan aljanna mai ƙofofi guda guda dubu Allah ya samu cikin rimar ka kowane raka ne kana da bene guda nawa a kowane raka da guda biyu ga kuma wancan falala da suka faɗa na jiya wanda Allah ya gina mata wanda ya yi azumin wata ramadana farkon wata ya gina mata gida ko mai ƙofofi guda dubu bakwai Allah ya sa ma shi mutum ya raka wannan a takaice ita ce ake kira sallar tarawih au kiyamu ramadan ana kira da kuma kiyamu ramadan ويكون وقتها بصلاة العشاء لوقت العشاء أنا إذا تصلى العشاء في سنة سنتي يي حرام ويو لجا تكين أبو لجا مسيا نفر لنا رمضان إن بيوان غوما مثالي كان تونا أبو زندي كان فقطان قوى فالله يقارى من سمى الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana irin abubuwan da ya faɗa na yadda ya halice mu ranar gobe kiyama a duniya an yi mu a karkara kare mai tsari da sulalatin jiki kuma da an nawo da fatan yi kare da mace kuma kalakana mu da fatan halakatan فخلقنا حلقة مرجدة فخلقنا المرجدة إذا على حلقة فخلقنا المرجدة إذا فوق فقطعنا الإدامة لهما ما شاء الله وخلقناك فتبارك الله آخر المثالك إذن عمر فبين الجنة فقطع شيء يقارك وانا آية sai kuma Allah ya ce a rubuta ta shi kuma wancan ɗaya ta hali wanda ke ba ku sunansa ba shi ne ake kiransa Abdullahi bin Abi Tari shi kuma wannan magana ko ce ta tashi ya rida ya ce to ai Qur'ani ya zama ra'ayi kenan ake rubutawa Islam bai ya kai mun ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai aya ta sauka kai an ce shi ne wata rana yake gidan manzo Allah sai yake wa matan annabi in in kuna wani wa annan mamun ya fita da Allah sai ya kore ku ya canza masa wani sai ko ya aya ta sauka sai rabu wuri da Allah kunna an yi batila wu azwaja khairu min kunna to muslimatin mu'minatin qanitatin talibatin abidatin sayatin sayyibatin wa afkar duk su ko kuma ta manzo Allah ta da gaba aka ce an da lokacin da ake jerawa sai ta yi shiru ta da ake sayyibati hadidat wanda ta ce da 'yan mata ba sai kawai aka yi aya aka cewa afkara da 'yan mata duk Allah ne ya canja mana su inda ita ɗaya ne aka aure ta tana budurwa kuma alikin shi ne wata rana ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata ya rasu Allah ya sa tsari a gidanka ka daina shiga gidanka sai ga Allah ya saukar da aya a cikin suratul azab cewa ya ladina mun la tudkhulu buyutan nabiyyi ila ila yuzallamu kan ku zane shiga gidan manzo Allah sai in an muku izu gaira na zirgin wala shi za shi yi farko bai da yi tun farko shi wala mutane shi ne kai an ce shi ya faɗi wani to ka duba a badar da aka kama kamun mu badar ina wani yake shi shawarin su kowa a bashi dan uwan sai tare kansa ina aku abubakar yake ya ya rasu da ni shawari na kowa a fashe shi kowa ya yi a fashe shi don musulunci na nemo kuɗin shiga sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana min dinin yakun lahu asri hatta yusira bil turiduna ala dunya walla yuridu laka laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum bima aqadtu fi adab al aka ce kawai sai na umar shi ya ji gida ya fito sai zai samu annabi na kuka sai na abokan ma ya zo shi Allah ne ya saka kuka annabi bai gaya masa shi ma ya hawo kuka ta ji ta bai ce koyi da annabi Muhammad ko me annabi ko yi ake yi ba jira kamar yadda abdullahi bin masud aka ce gara ya ga annabi ya kewa ta bishiya shi ma ne don ya ya kewa ya ta ya kewa ya kulle wuce aka ce masa ne ta ka ya ce ya ce ka ganin annabi ya ya kai sallallahu alaihi wasallam shi ma aka ya kuka sai na wani ya fito ya rasulullahi ne ta kuka ya tambayi annabi annabi shi ya tambayi sina uwar ai sina baka shi ma yi shi ma ya jiyo da kome kama kuka Allah ya ba mu albarkatu shi ne sai a annabi yake wallahi umaru Allah Allah yana kishin ka umar kaga shawarin ka ka baya sai ga shi Allah ya ce je daɗi ga annabin Allah ya kama kamun yaki ya kare su bai tsuma makasa da su ba ma'ana da kika killa kayan duniya da ka ɗauki ne da san bayanin da yake da Allah ba wasa ba Allah yake kuna nufin kayan duniya ne turidu na arar duniya kuna nufin kayan duniya ne wallahi yuridu lafiya laula ki tafi min Allah ta baka lamassukum bima akatum bi azab an yace ka duba abin da Allah yake faɗa akan ka ya rasulullahi Allah na ce ba din Allah ya riga ya rubuta tintini al'umma annabi bare kama su da laifi ba Allah ya yi da na kama ku da laifi akan an tsara ko ta ba ko ta ta ya da kina wani da yake wannan sai ko ya Allah aka ci aure ta shi kuma Abdullahi bin Abi Bakr sai ta zama masa musiba sai ya rida ka san shi shiriya na Allah kamar yadda ko ce ba wani ɗan karamin ibtilai sai ta ke wani dadi sai ta ke kafin wani wuya sai ta ke kafin yasa muke roƙon Allah kar Allah ya jarrabe mu da abin da ba za biya da ya ka Allah yake sun majinakun ba da dalika da mai sannan bayan haka kuma bayan wannan halitta da na muku daga kaza sai kaza da kaza to bayan haka kuma Allah yake mutuwa suka dauko sun majinakun ba da dalika da mai sun majinakun kuma yau mai kiyama sannan kuma kuranin kiyama Allah yake za a tashe ku duka duk wanda suka yi muka mutu nan za a tashe mu daga ƙasa aka haife mu aka halice mu min ha alaqana ku wa min ha nukhruju tare da nukuli min haka la kana ku wa biyani idu wa min haka kun su kuma tare da nukuli daga ita aka halice ku ciki kuma da koma da ku kuma ciki da abu da ku wani lokaci da na
ولقد سلكنا فوقكم سبع سرائك وما كنا عن الكهف غافلين
ولقد خلقنا فوقكم سبع دراج وما كنا للارتجاج Allah ya ce wal karkara kana faukakum Allah ya ce ai hakika mun halitta a sama da kuma mun yi halittar da ya kira ku shi yasa wani aya Allah ya ce a la khalqu samawati wal ardi akbar bi khalqina Allah ya ce dan ya fa halittar sama da ƙasa shi ya fi girman aya akan halittar mutane eh girman halittar sama domin sama nan girman da take da shi Allah ya so ya iya duniyoyin da ke cikin sama akwai duniya wata akwai tauraron da guda ɗaya ya fi wannan duniya ya fi girman duniya da wasu ɗari uku tauraro guda ɗaya sai ya dace Allah ya ce wata kalakana fawqakum mun halitta a sama da kuma sama da rayuka wato mun halitta hanyoyi guda bakwai shine sammai guda bakwai wanda hanyoyi ne ake hawa zuwa wasu duniya zuwa kuma a ji a ga wasu manyan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba ku na da sarki yaji Allah yake kar ku je mun ce mun halitta muku hanyoyi guda bakwai a sama to ba mu kuma mun rabkana ba mu zamo mun rabkana da halittar da ke cikin ƙasa ba ba duk abin da ke cikin ƙasa ma mun san shi ko muka yi shi kuma Allah subhanahu wataala ba mu san ke da mu to ba ku na Allah sarki jabi ba mu zamo mara kana da halitta ba halitta da za ka gashi da cewa ko Allah ya manta da wannan halitta a Allah ya ce fala ta haɗu ban nan la gafiyar amma ya amalu zalika haka yake faɗa wani aya ta surat Ibrahim Allah ya ce kada ka yi da san ya Rasulullahi kada ka yi da san Allah ba ya rakkana da abinda azzalimai ke aikatawa a inna ma yi wa firu yawmin tashhadu nafsa Allah yana kirkin damu ne zuwa ranar da ki damuwa ke da garowa ranar da ta na sani ba su amfani muku ina muku da iya rusi la ya tafi ilai dalku wa afilatu hawa Allah ya kiyaye ka ji ala ka Allah ba na ne bane in ka ga mutum yana yin abu Allah ya kare shi to Allah ba ya san sai ka ci mutuncin wani ka ci mutuncin wani sai Allah ya kare kai eh ai Allah ya ce inna ba'asha rabbika ko eh ai Allah ya ce kamun Allah mun da ne wani malami yake ku ji tsoron Allah kana jin Allah da kanka yana ce wai azirkum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa shi kansa Allah yana ce ku ba tsoro na ba ku kiyaye ni ba ku ba babu bala'i kamar mutum ya zama a rayuwa da cin mutunci mutane da karshe ya zama a falasta jiri da zama matukan abin tausayi Allah ya kiyaye
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون
وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك لقادرون Allah ya ce wa an zanna mina samai mu ba muka saukar da ruwa daga sama ma wasu ruwa muka saukar da shi da muka saukar da shi kuma daga saman nan fa askan nawo bilarki sai muka ajiye shi kuma a cikin ƙasa fa askan nawo an zanna mina samai ma bi kadir mu muka saukar da ruwa wato daga sama bi kadir da gwargwado wato da mun ga dama yin zo kan muku da ruwan wanda ya ta halaka ku amma Allah ya ce muka ba ku ruwan daidai amfanin ku kuma ba an sanna ku da ne muka ajiye a cikin kasa muka masa zaguwa a kasa ba da haka da yin ku dole rijiyoyi ba za mu ga komai ba a dole da duk ba za ga komai ba amma da ya zikrin Allah idan rani ya wuce ai damuna ya wuce kai a damunan ma da Allah bai ajiye ruwan ba a ce da tana zuwa iya abin da muka tara shi kenan to fara akwai masifa domin rijiyar ma yi bai ake ruwa tun da Allah ya muka ake ko da an yi ramu ya yi shiga shi teku kogi tafki duk sai ga mu babu ruwa to yi sa Allah yake da damu kidaye ni'imomi ne mana ba ya ki kidaye ba ko me ya san ba ya akwai akwai ni'iman Allah ne mana ciki to da ya zama kuma a cikin tashin hankali ko ruwa ya zo iya abin da ka tara shi ke to da zai tsira ne ya ba wani don me zai dinga ba mu ruwa wani rijiya ne da ya ɗibi ruwa wani gwamnati ne da a tuna a yaya samu ruwa Allah ce mu muka saukar muku da ruwa kuma mun muka saukar muku bi ajirin daidai amfanin ku fa askanna ku dai kuma muka ajiye shi a cikin kaza kuna so ne rijiya ko do ko do ya a samu ruwa ya Allah ce kar ku kuma tawo inna ala zati bi da kadi kaji Allah ce yace mu ba mu to shi da waye shi da waye Allah wannan malaman da suka ce nunu azma ko nunu uzma nuni ne da girma na tauhid ko nuni tauhid Allah ya yi ce mu muka yi kaza mu muka shi da waye shi ne wannan nuni da girma ma Allah ne Allah ya ce wa inna ala da'atihi la qadiruna Allah ya ce muna da iko ko mu tafiyar da ruwan a hakan mun ajiye da ruwa kasa ta yake din in ma gana ma kuma mu sa ta tsotsi waye ke da shi to yau naka waye gari ya ce ba ruwa a duniya ai ba kan kana ga mun shuwa ga dalili ne kuke da shi a kwamfuta mana ruwan ne ya ruwan nan ba ba ba duka yayi shi ba ba duka tara ruwan ba a ja ruwan ne ko ya zama muna amfani da ruwan available ya gagara kullum matsalar Najeriya ba ya wuce abu uku ko huɗu duk shugaban da ya zo ce zan samar muku da lafiya zan samar muku da tsaro zan gyara education ilimi ne kuma sai ya gyara wuta da ruwa kuma har yanzu ruwa da wutar bijiyar duk muna da nake shi ruwa kuma ne da gyara masu zo suna jihowa da wannan najeriya wata irin ci gaba ne yake suna ta sana mu da allah ya ba mu shugabanni na gari amma sai har yanzu matsalar ruwa yanzu ko da ya ce an kawo ruwa da daddare zai zama abun mamaki ko ba ka wala abun mamaki zai zama a cikin ruwa da daddare kuma tana gaba na ruwa na biyu ba amma su wanda kuma suke Allah ya ɗora musu nauyin ƙasar su wani ba su san irin wannan ruwa kuma ba sa ba ba ba sa ne ba sa shan wannan ruwa ɗin ko to amma mu da muke kira mu sha a babu mana to nan nake gwada maka cewa ashe da gwamnati ne take haɗa wani sinadari a samar da ruwa wala da yawa da zuwa da yanzu yan Najeriya shi ruwa ko wala ya kashe tun daga ruwan Allah ya haji ga ku kuɗi a ƙasan a zuwa ta muku wani abu da ba shi ne damuwa ku ba kuma masu shirya ne Allah jefa muku shirya ko ba masu shirya wani Allah ba masu adalci na inna la la min bila na
فأنشأنا لكم بجنات من نكير وأعناب لكم وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون Allah ya ce fa bayan na mun ajiye ruwan kuma a cikin ƙasa kuna so kuna duk abin da kuke so a tona a samu ruwan sha Allah ya ce kuma ba sha Allah da kuma yi jannati sai kuma samar muku na halitta muku gonan da shi ko na farar muku da gonan da shi ba sha Allah da kuma yi jannati min da ke na da ke aka ce dai shi ne mafi yawancin arzikin larabawa shi yasa ne Allah ya kawo da ilmi wa anai dalilai da kuma idabobi Allah ya ce muka sa ruwan ya dinga ɗaukaka muku gonan na kinku na dalilai da gonan na kinku na ilimi mu kuma nan yanzu ya ce gonan na kinku na shinkafa na dawa na mata Allah na da iko ruwan ya zama kuma tsirran ta iska ko amma Allah ya ce ne hima ne to garin da yake kuma garin ɗan adam ma yanzu lahu ليجعل عليكم في الدين خرج ko kuma wancan ayat yuridillahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah sauki yake yi muku da shi Allah ba yi da sarari ko me kaga Allah yake yi wallahi sauki yake yi ni ya ta ake duk abin da kaga so da yawa in ba na jarabawa ba ya wa ala mutum ya wa ala mutum shi ya dora mutum amma Allah ba ya dora mai abin da ba shi ba in kuma na Allah ne ko zuwa lokaci Allah ya yi amma mutum ya fiye ya gaya mutum shi ya dora mutum ba an shana da kun bi jannatin min nabi wa anani ko lakum fiha fawakin kathira kuma a cikin gonan ne Allah yake akwai ababen marmari masu yawa ka iya ijar na Qur'ani ke Allah ya sha akwai abu akwai mangoro akwai abarba eh ayin ce dai abu kayan gona ko eh eh ta fi izu biyar ana yin sabawa shi ko Allah ya sha akwai ababen marmari ma masu yawa a cikin gonan Allah ya da ruwan nan kuma Allah ya fa subhanahu wa ta'ala أشار لكم في جنات من نخيل وأناب وترجى مواشي كثيرة ومنها تأكلون kuma daga wannan ababen marmarin kuke ci akwai abinci da kuke ci ko kuna cin wannan ababen marmari duk Allah ne subhanahu wataala ya mana ka yanzu ba mun ga yake cin ne wasu yan tsararru ta kama su kamata hankali ne shiga ga jimara ba ai akwai abinci na kasan ba wai ba mu ba kuma ga shi Allah ya faɗa ya ci ya saukar da ruwa ya saukar mana kuma da ababen abinci amma wani yan tsararru sun kama abinci sun ma sun ci su fitar sai kullum tsara kuɗi ake yi kullum sai ka ce da aka zo lahira da kuɗi kuma mutu kai ka ce ba a mutuwa da yawa ga nan a shagirai ana da su wanda da za su zo su taimaka kai wallahi wannan sauƙin abinci da ake ta kokari ba yau gwamnati ta shi ba yan kasuwa ko da imani suka yi ido suka dinga sauƙin alamun Allah al'amari da yau da ba an ce wai dala ne take tashi ba to kowa ne ke ma'amala da dala to yanzu ba ga dala ta zo kowa me yasa ta yi bai ba ina da rashin kirki na manyan yan kasuwa eh yan kasuwa ku ya kuɗi mun faɗa ka an san wanda ake yi yanzu abokin nan akwai waɗanda tun suka yi yanzu sauke siga ko shinkafa ko sabulu ko bai lalata ba ai ba wani abu ne dama sun sai shi da sauki kawai da su ne to musiri ba kaɗan duk da akwai wani abu a nan da mutane da yawa za ka ji suna faɗa wanda yake ba haka ba ne za ka ji mutane suna ce ‘yan kasuwa suna cikin riba a suna cikin riba shi ne ta siyo kaya ka zo ka ce ya tashi baka koma kuma kasuwa ta siyo ba ka zo ka kara kuɗi a wannan ba na ba ba a nan da ya hanci ne da an gane ni da ne masallacin nan shago na ne na sabu ya kai waya da sama da sabu kan tashi ina ce ba naira ɗari ɗari haka ta so ya ku tare da ma ɗari da goma ni kuma alana ina da naira tamanin da ma to haka ke tare da ma ɗari da goma to wanda ya so ɗari da goma kaga ya kalle ko ɗari da talatin ko da shirin ko to ƴan sabon tare kuma ya tashi ba ɗari da talatin ni ba ya koma siyasa ba haramun ba sai dai ana son sauki yadda haramci ta shi ne ana neman abu a kasuwa ta kama ka koye ana neman abu a kasuwa sai ta kama ta rike rike yi tsada ba shi ne halin da yake shi ba ba ta abincin alƙur'ani ta ba ga kowa zai fito da nasa aikin sauki to kawai sai a yi waya kar ka fita da fita sai ka nana cewa ana fita alhali akwai so ɗaya wanda ne yana cikin ta fi da goma to wannan rikin fitowa da yake shi ne haramci shi ne kuma annabi ya ce Allah ya tsine mu koya abinci amma ba wai dan ta tashi ta ƙara shi ne kayan laifi ba ina fatan an gane wannan malamai suka ce falalan Allah ne ba ka sayo da sauki ana cikin kasuwa kake a gidan tashi wannan falalan Allah ne ya ba ka kuma ka daɗa samun riba amma yadda haramci yake shi ne ana bukata a kasuwa kuka kama kuka yi dama shi ne abin da yake shi ai ba yawa abinci ba kwanan nan aka wani ya turo mu wani biyo wani biyo ne gaban yan dago na kaduna suka yi suna ta tura haji na masara ne ma shi da kansa ta yi da shi yake ba ba kawai babu abinci ne a Najeriya ba. yace akwai abinci wanda da da fara a ma wani shekaru ba akwai abinci da yake yi tsara yace ga gidan suna so su gwamnati ne na Kaduna ga hoton abu suna da shi a waya bidiyo ne yace kowane ɗaya to yana tirelan abinci guda ɗari uku guda biyu ne kuma wani tirelan abin da yake a ciki tsakanin masara da shinkafa da wasu wani yace guda ɗari tirela ɗari shida ne a wuri to Kaduna tana da wani shekaru guda nawa ita kawai ita shirya nata yake za ta iya saukar a arewa sai a wuce ta iya kowane kire na ɗaya buhu ɗari shida to ka buga ta ga buhu do ne a wuri da gida na ta wannan shi yake guda maka wato imani ne ya yi ƙaranci da rashin tsoron Allah shi ne ake tawa amma muna kiran yan kasuwa ji tsoron Allah su ɗauki wannan abubuwa da ake ciki shi abin da ɗan adam ba ya fahimta shi ne shi zamani na Allah ne idan zamani ta jiyo kai Allah ya tsaka a wannan zamanin ko ku Allah ya tsaka to kai kokari ka yi ka ci wannan tsaka ta Allah ne idan ka ji gari mata kuna nan gare Allah ne tsaka wasu masu dukiya wanda wani ake ka ruwa tun kafin Allah a ruwa masa ba take kasuwa amma yanzu ya fi da dukiyar ya fi da kuma sauƙi wa al'umma ko ku jin kunya kuna nan ba ku mutu ba ko kuma kin kana na kin ƴaƴanka da kake kokarin bar musu dukiyar a rasa da gara ci ga mutu ta wato shafin su da dukiyar kai kuma kana kawai ana narka dalma ana narka ta da shi ana ma azaba dan haka Allah ya ba duk wani da ake dubu wa zuhuru ko Allah ya yi su kuɗan ɗari wannan abu da kuma tara ba su kuma mutu ta tuni ga shi nan Allah ya ce yau mai yiwu ma an ya fi jiri da nan yayin da na fi musu lalata cikin waɗanda wutan da nan da dukiyar da ta suka tara ba duk wani da ake dubu wa zuhuru ko zuhu an zama ta nufi ba su kuma kun ta tuni Allah ya ce wannan shi ne kafin da kwatara wannan shi ne kuɗin taliya da kuka ɓoye wannan shi ne kuɗin a shinkafa da kuka tara wannan shi ne kuɗin shida kuka ci ku tsokano bayan Allah suna ci da kuɗin kana Allah ya kiyaye ba wasu na fata ne monoyi Allah ya kan ya mutu Allah ya masa ba amma duk ne ya ga ya sani duk ne ya ga ya sani mai koya man gyaɗa mai koya manja kowa ya san abin da yake koyewa bai koya sabulu ko bai koya alkama bai koya bai kowa ya sani daga da ka Allah na gani muna muku fatan ku ji tsoron Allah ku sauke al'amura ba da a tafi ka zo duniyar nan ba ka da komai kuma ka da koma haka da ji a tsoma ka kawai a cikin ku je ka kaza ba na goma an manta da su mutum sanar a hibbatu ba da akiri yake ba na goma ya yi wa masoya sun manta da su Allah ya samu cikin imani. Na.
Wasu manyan kafin masarantar sun da yi buhuna da yawa.
Haka.
Wani ya gaba su ba.
Haka.
Ya je ke ya ya ajiye musu kaya ko ba su zama ba. Kan da mace na hidiman ciwon da yawa hana ne sun yi so. Kaya ko suke ajiye wani abu. Wasu ba wasu ba wani mutane.
Na. Ban fahimci maganin su ba.
Sai yana da irin cuta da kai kai nan.
Haka.
Yakan sa sukan sa ya kawo musu.
Na gane.
Mugunan da yawa.
Na gane.
wani ba su wajen da shi ne bi su wajen Na.
wajen su wani na na ya ajiye musu kuma ba su sun zuba ba Haka.
suka ce masa ai yanzu magana har da shi su kan daina shi To.
an tsare na wahala to Wannan.
sai yin so ko sun zuba kaya ko ko shi ga Ko ni so wato sun ajiye kayan da ya haɗa kan haɗin shi kuma sai a kan da su ba da
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wai wani bawan Allah da gari masu sauraro bai sa mun da yake faɗa ko? Yana harkar irin dusa da kaikayi ya kawo masu ciwo suna zuwa ya tara jiwa zo su saya. Kamar yadda a malikin mazawaji ke gaya mana. To, bana ke gan su ba, sai ya bi su. Shi ne ke ta yi ciwo wahala ne. Eh, wai sun koma sayan kaya ko su ajiye sai in ya tashi ce subhanallahi kaga an koma halaka kenan ko tare a ce na wace sun koma kasuwa sun canza kasuwa amma ainihin kawai masu kuɗi sayan abu ake a ajiye ana nema ba a cikin kawai shi ne magana da ne da faɗi mai koya abin da Allah ya yi ba lokacin ana yin ma kuma an dage kan Allah ya masa ba albarka ce ta ne ta ta ɗaukar kamar wani da a tafi da rayuwa kaga su ma sun zai kira a samu kuɗi kenan kamar muke a bayan lafi ko ta hanyar tsohon mutane a cikin damuwa in ka zuwa muna muku da iya ba don mun kai ba domin ba zancen mu ne ba zancen ubangiji ne muka ba kowa ba ne eh amma mu duba zancen wanda ake magana wanda yake ake magana wanda yake magana ko wanda yake karanta zancen sa ko shi ne Allah subhanahu wataala ku yi amfani da damar ku ku taimaka kamar yadda muka ga shi nan na gwamnatin kasuwa ta tuna sun kwanaki na ganci ya fito na sai da masara ya sauke ta kamar da gini gini an bana kure ba ko su zai ya mai da ita ɗari biyar ne da hamsin dama masana ce ta kai ɗari bakwai ko ya ce kuma kullum zai rika fito da buhu goma kullum zai rika fito da buhu goma lokacin sauran kamar kwana biyar ne na sama a shigar ramadan ya ce zai haka har ƙarshen ramadan kaga ɗan ɗari da hamsin da ya rike babban alƙairi kuma ka tara abin da ya fito da shi buhu goma kullum a ce ma daga farkon ramadan ya har ƙarshe ina tsammani zai ba ka buhu goma goma su talatin nawa ne zai ba ka ne ɗari uku ne ko buhu ɗari uku ne ko ka ga ba komai yawa bane ko biyar da ɗaya ne ba amma ku ya kyauta ko ya kyauta shi an shara ɗaya ko guda wani kuma ya fito da shinkafa ya yi wani kuma ya fito da kaza wani ya fito da kaza sai ka ga sauƙi ya samu amma ɗawar nan duniya ya fi ga zuciyar mutane sahabbai ne ba annabi ya kalle sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu ya ce wallahi kowane ɗayan kuna da ya fi san dukiyar wani zaɓen na sabai ta ya rasu da lafi kowa a cikin yadda kwaye kuwa yake kun ku zaɓen ku gudu ku tara dukiya a kan abin da ya ku yi sadaka da shi ku taimaki mara ƙarfi da shi yake abin da kai taimako shi ne naka wannan haka iyayen mutum muna da muke ba suna koya mana tarbiyyar ku za su kace abin da ka ba shi ne naka to hadisi ne annabi ce wannan da kuka yi kyauta da shi ne na amma yanzu da duba mutum ba zai iya ya yi adashi ko kuma ya ajiye miliyoyi a kansu da ko dubbai amma a zo neman taimakon addini yana da miliyan da a kawo nuna amma a zo neman taimakon addini ba shi ga wani makwabci ya yi wata biyu baya da baya da lafiya amma ba zai iya ɗaukar ba da dubu ɗari a je a madadin ba to kaga ya fitar dukiyar wani akan nada wannan dukiyar yin na da ba na yayin da bane kuma zo suka zo suka sa ban Allah da shi ma a mata azaba kuma yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu shi iman
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالطول وسجن للآكلين
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وتبح الجلال وشجرة الله يكفي فنمك وتكتاليا تخرج من طور سيناء والسكة فتوى أكن دونا من طور سيناء an ce wasu malaman tafsiri da sun ta bayanai da yawa a wannan wuri an ce wannan tsohon na shi ne dutsen nan da annabi musa ya gana da Allah ko wanda Allah ya fara duka wa tini wa zaitun wa turi ko turi asan nan kuma ka ce turi na to an ce ya an ce ku shine dutse wanda yake bishiyoyi masu ƴaƴa a kansa shine ku shine dutse aljabar dutse wanda yake da bishiyoyi a kansa kaga akwai dutsen da za ka gaba yi wani bishiya a kansa akwai kuma dutsen da za a ganshi kamar daji akwai tsoro me ya ke cewa suri ne ko ne suri yawa ko wannan hausa da yi ruwa da ne kurmi ne ke kunce akwai kurmi a kai eh yana da wurare masu wuraren kuya a kan to shi ne kuma ina nan aka ce ana nufin maɗaukakin dutse aka ce a dutse ne mai kyau jabalin asan dutse ne mai kyau to wannan dutse da annabi Musa ya gana da Allah Allah ya yi rantsuwa da cikin nan wanda Allah ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunti bidani bisturi izna alaina ai ba ta gefen wannan dutse na turi ila'a yayin da muke kira annabi Musa yayin da yazo ya gamsa ko izra'ila fa kada ya mutu in ya nasna ai ba ka wannan gefen ba ka wajen ya rasu lallai to wannan dutsen turki na Allah ya ce ai akwai aya a cikin wannan ƴaƴan bishiya da ke kan wannan ita ce tsuro a kan wannan dutse na turki na ta karshe da turki na wajen san ta karshe da turki na ta gudu da duhun wanda take fita da mai wato wannan itaciya aka ce ita ce zaitu shi ne aka ga kan Allah yake wasiri wa zaitu Allah yake ina rantsuwa da kaure amma ce ba irin wannan kauren da muke ba mu dabbobi bane akwai wani kaure da yake aya a yankin larabawa ana shan wa zaitu to zaitunin nan ita ne itaciyar da Allah ya yake magana a kai wannan magana ta ce ya cewa ku ci zaitu ku kuma yi mai ita da da kun surori na magunguna na ƙara lafiya a cikin ta to Allah ya ce wa shajar kan ta arjun turi ina wa budu bi turi wanda take tsurowa a kan dutsen kuma tana fita wannan ba uku wasu malamai suka ce za'ida ne tsari wa shajar kan ne ta arjun turi ina ta budu dunan tana fitowa da kuma mai a cikinta eh ta mutu bidu ko wa sibiki lil akilina kuma ita wannan zaitun din Allah ya ce tana fitowa da mai kuma kuna cinta haka da daɗi sannan kuma kuna yin mai da kuna sa man a abinci wasu biki lil'akilina aka ce da kuma miya a wadda ke idamu nan ta idamu shi ne miya ko romo kuna iya yin romo ma da ita wato ana iya yin miya da ita da kuke kamar misali a ce ana miya da alayyahu ko da yakuwa to bayan kuna mai da ita to kuna yin kuma miya ma da ita akwai sirri a cikin ta wasu cikin da ake ne kuna iya haɗa ta ma ƴaƴan da shirkin ma ana ci ana haɗa ta abinci kamar da misali ake sa ganye ganye kare ko a abinci nan a daɗin ci ko karot ko to haka kuma kuna sa ta a abinci wasu cikin dan ya zamo ya zamo abun haɗawa ne ake ne daga masu ci in aka haɗa ta da abinci yana da daɗin haɗiya cikin da yi wuri wasu cikin da lafiya na.
وإن لكم في الأنعام لإبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
وإن لكم من الآن لعبرة نسقيكم مما في بطونه مما في بطونها ولكم فيها منافع tasira wani na taku Allah ya ce wato bana ta jero muku kaman likaya ana cewa wato bana ta kawo muku abubuwan da mu da ruwa duk ruwa da Allah ya ce ya mana kuma ya ajiye ruwa a cikin ƙasa don mu zo da rijiyoyi da wani rita ruwa na ajiye ruwa to Allah yana ta kawo mana limo yana ta kawo mana limo da ya ce wa inna da kun filan ajiyar fitra dabbobin gida ma ba da kuke amfani da shi ba Allah ya ce akwai wa'azi a ciki ba akwai abin lura na cikin mai mafin duniya Allah ya ce kada ku shan manta ba muna shayar da ku nono wanda yake fitowa daga cikin ta a wani ayar wata da cikin mai mafin duniya yin kudu ne yin bai tarki wa dama labanan kalitan sa'idan bishari ko haka Allah ya ce muna shayar da ku nono tsakanin turoto shi ne kashin dabbobi ko da kuma jijiyan da jini yake fitowa muna tashi nono ta cece wanda shi ban Allah ma ta yaya ne da ce wannan ɗaruruwa ɗin ya fito in ba Allah ne ya ajiye ba ai ba al'ada ne ma ya kamata ce a hankali ya kamata ce in ka ma da irin wannan a cikin dabba kai ya ce shi ne sai ko da wani farin ruwa Allah ya ajiye shi to shi Allah ya ce akwai wa ne mu ibu ma fi duniya wal kuntiha manabi kafira Allah ya ce a cikin dabbobin ma ba bayan nono akwai ababen amfani da yawa a cikin dabbobi din ga gashi yadda ake amfani da shi yadda kamar su larabawa na dabbobin su zaka ga suna ana yin tufafi da shi ana yin igiya da shi ana yin tanki da fata ko mu ma ba ga shi fata ba dukiya ba ne fata dabbobi to ita kanta dabbobin ka dinga lissafa abubuwan da ke jiki kusan ana cewa yanzu a dabba ma kusan babu wani abin da ake zubarwa ko ma na an ce a ta duro tun da dama ake zubawa din yanzu ta rashi ake a ta ƙashi a ta ƙaho a ta ƙofafi a ta uballantana kuma a zo namu ba kowa ne ma yake cin namu namu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya hore mana abin da ta biya lata Allah ya ce akwai wa'azi a cikin dabba mutum min ma duniya wala kun fiya mana shi kafira sahaba ma amfani cewa shi wani hata ku so kuma ga shi daga gare ne kuma kuke shi muna cin ana cin dabbobin kuma ga ababen amfani cewa a ciki wanda ake amfani da shi wannan ma nima ne Allah ya mana to zai ta cikin yaman duniya
وعليها وعلى الفلك تحملون
alaiha wa ala kulli tumalu Allah yake wa alaiha Allah yake a kanta ita dabbobin wa ala kulli akan kuma jiragen ruwa tumalu na ne ana daukan su dabbobin ma gashi muna tafiya da su ana zuwa da su wuri ne ni ta tunda shine ababen hawa na da wanda da ba dabbobin wani kayan ba za a dauka ba kuma yanzu ya ce da ba mutunci wasu kayan ba za a dauka ba a yawan da duniya yanzu ta yi ba don ni'ima irin ta Allah ya kawo motoci su ne ababen ɗiban kaya ba da ake ɗiban da ake irin na raƙuma ne da na dawaki da na jakuna to da ɗauko abinci ko kayayyakin amfani daga wani gari ma zuwa wani gari da ba zai yi ba kayan tufafi kawai wanda da muke sawa da ba zai yi mu ko ba haka ba idan abun ɗauko kayayyakin sun kasa amma Allah ya kawo mana zamu kuma dai da Qur'ani na magana da zamanin da yake da zamanin da zai zo da zamanin da ake kage Allah ya dinga magana jiragen ruwa to da mutane da yanzu za su shiga jirgin ruwa ne kuma da ya fi wannan ba ɗan adam ya kira daga jirgin sai a tare jirgin jiragen da sai a tara guda dubu goma a cikin jirgin ruwan yanzu bai ma san an zuba su ba ba kwale-kwale ba ne to Allah ke nan ya ce to wa alaiha wa alal mulki kuma nuna a kan dabbobin ma bayan nono da nama da wasu abubuwa da yake amfani da kuna hawa kamar yadda kuke hawan jiragen ruwa kuma nuna ake ɗaukan kwatai na alƙarar sana'a
ولقد أنزلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون sai Allah ya ce ai mun aika annabi hudu irin wannan da yake wannan maganganu da aka dai mun yi kaza mun yi kaza din ana yi da kafuran makka ne da sauran kafuran duniya duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da qur'ani ya faɗa gaskiya ne to amma ya kun fito da tawuri to aka ce in ka gana cikin magana da mutanen makka irin wannan sai Allah ya kawo kisan annabawa to an ya gare dan a rashin annabawa sallallahu alaihi wasallam haka da malamin tafsiri na ce wa hadhihi tasliyatu lillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ban hakuri ne wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dan aiki mai tsananin wahala ka zo ka kira mutane ka canja musu tarbiyyarsu ka canja musu al'adarsu ka canja musu abin da ka saba a kai ba karamin aiki ne mai wahala ba amma mutum ba zai gane haka ba sai ya fito takara ba irin da yake kokarin ya wayar wa mutane sai a zaɓe shi da gwamnati bai kai shi ba ya zo ba wani na saba ɗan magana ko ba in kiriya a ce ka yi hakuri in kai faɗa da shi to wai ba ya neman a fahimce shi ko to shi annabi ba wai ka zaɓe shi a shi yana so ya canja ku ne haka kuwa aiki ne mai wahala shi ya sa Allah ya ce ba mu annabawa mu'jiza to tun da sai ka ga shi ya annabi ne zo mana da kaza to ne zo ya wuta ma ma'anar mu'jiza al-mu'jizatu wata abu ne gaskiyar da duk ba wani a garin da ya isa ko alamun ne irin wannan abu sai kuma ya kazo kuma al'ada ba ta wa ganin abu shi ne mu'jiza to Allah ya ce mun tura annabi dan sana na lafiya mun tura annabi zuwa ga mutanen annabi nuhu nan da Allah ya dinga kama sunan sa Qur'ani nan da Allah ya ambace shi so 43 a cikin Al-Qur'ani nuhu nuhu inna arsalna nuha wa la arsalna nuha nan da Allah ya ambace shi so 43 da karshe ma ya Allah ya yi wai aya sunan sa ai sura suratul nuh alaihi salam to aka ce malamai suka ce suratu nuhi idan ta kirgo daga sama a jerin surori na alƙur'ani to suratu nuhi za ta ba ta sura na saba'in ne da ɗaya a cikin ƙur'ani na sura ne zai ba ta na saba'in da ɗaya to shi kuma Allah ya ambace shi so arba'in da uku to idan ka da arba'in da uku da saba'in da ɗaya to zai ba ta ɗari da goma sha hudu to adadin surorin alƙur'ani ke alƙur'ani na surori guda ɗari da goma sha hudu to a nan ku Allah ya dinga kiran ya dinga faɗan kisan ya dinga faɗan kisan sa a cikin alƙur'ani ya zo wurare da yawa sunan sa dai kawai sanda Allah ya kama guda arba'in da uku ana Allah ya ce wa lakadar sanna nuha ila kauni mutura annabi zuwa ga mutanensa فقال يا قوم اعبدوا الله يجي يا قوم تعالوا كبروا تعالوا ما لكم من اله غيره يا قوم تعالوا كبروا تعالوا الله شيء فرقم ملك يا نبي ما لكم من اله غيره babu da wani ubangiji Allah in ba Allah subhanahu wa ta'ala amma da kake so ko shin alhin ba fa tsoron Allah ba ba fa kiyaye azaban Allah ba amma da yin gaba ba da mutanen sa sai da shekara dubu ba hamsin yana jira. Alhadar sun danuwa da lafiyoyi a da suka dubu alfa sadaka yin lafiyan fi na am. Dan da ya zauna a cikin mutanen da shekara dubu ba hamsin. Albai suka ce a nan aka samu minus a Ƙur'ani. Eh, Jala ya kawo dubu da yake minus hamsin. Eh, ɗari fara da hamsin kenan. Amma ba ka zama tufan ko mutane. har wasu bani ne kama suna alamai tafiya da lokaci da kuma yin gwagwata da aka kai a wajen da za mu kwana nan abinda suka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar abinda suke masu kuma Allah ya biya mu wanda suke turo a sama mata Allah ya ba su mazaje na gari mazan ma Allah ya ba su mazaje na gari muna sake ta'aziyyar alhaji an da mulki Allah ya masa rama za mu yi barbuna alhaji ta yi gwaron da Allah ya masa rama muna tarbiya masu lalanta muna tarbiya malam taji mai faruta na bauchi na kuma malam gobe na kuma kishan bari in Allah ya masa rama albarka mallan Allah sallallahu alaihi wasallam abbaka da shi dan kwamitin ma Allah ya masa rama da shauran bayan Allah duka Allah mu salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح القاسم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله